إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب البداءة بالطعام إذا حضر وإن أقيمت الصلاة أليس كذلك؟ وهو كذلك؟ yace babin da ya zo take bayanin cewa za a fara cin abinci ne in aka kawo abinci ko da an tada ikama za a yi sallan magharba ko isha ana tada ikama ga abinci ya zo kana bukata aka ce sai ka ci abinci ko ka je ka yi sallah قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو محمد حاجب ابن أحمد التوسي قال حدثنا عبد الرحيم ابن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء in aka kawo abincin dare sa'an nan kuma gashi sai aka tada ikama to da wani za a fara za a bar abincin ne aje a yi sallah ko ko za a ci abincin ne tukun aje a yi sallah sai ce fabda'u bil asha'i wai mai kenan a ci abinci tukun na ko saboda karkaje kana sallah hankalin kana cikin abinci هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمر الناقد وغيره عن سفيان بن عيينة وأخرجه من طرق عن الزهري عن عائشة وابن عمر وروي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة منذ أن صلى الله عليه وسلم يفتز وصلى فأتي بهدية بهدية خبز ولحم bayan ya fita sai aka mishi hadiyya kyauta khubzin wa lahamin gurasa da nama miya ko abinci fa akala thalatha luqamin shi manzo Allah ya ci loma su uku thumma salla bin nasi wa ma massama sannan yi mutane salla bai taba ruwa ba ko wai kurkur ba ko yanke hannu a bai taba هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر أنه يبدأ بالأشاء وإن فاتته الجماعة أجوتكما وإذا فارد أبنشي كودا كافية كما تن أبنشي أن إدد صلى سيتش أبنشي كينوكو وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغها abdullahi dan umar ana kawo abinci sai a tada ikama ba zai je wurin da zai je shiga sallan ba sai ya gama cin abinci sannan sai ya je shiga da wa innahu yasma'u qira'at al-imam yana cin abinci yana jin liman na karatu mana an ana an fara sallah kenan wa kana ibn abbas wa abu huraira yakulani ta'aman wa shiwa'an faja'a al-mu'adhdhin li yuqima abdullahi dan abbas da abu huraira suna cin abinci sai mai kiran sallah ladan ya zo zai ta da ikama faƙala ibn abbas la ta'jal hatta na kula min hadha shiwa sai ibn abdullah dan abbas ya ce mana dan karka gaggauta har sai mun ci wannan tsirin ko madan goko ci abinci wala naqumu ila salati wa fi anfusina shay'un kada mu tashi zuwa sallah kuma ran mu muna hankalin mu na cin abinci qala abu darra'i min fiqh al-mar'i iqbaluhu ala hajatihi hatta yuqbila ala salatihi wa qalbuhu faribun abu darda yace yana cikin fikhun mutum ya san fikihu kenan ya san fahimtar addini ka je ka biya bukatar ka saboda in ka shigo cikin sallah hankalin ka yana tsoje daya qultu hadha idza kanat nafsuhu shadidatu tawaqqani ila at'am yace wai in yana da tsananin bukatar abincin shine aka ce mishi wannan wa kana fil waqti sa'a sa'an kuma lokaci na da yawa فأما إذا كان متماسكا في نفسه لا يزعجه الجوع ya zama da zai karfin hali da yunwan yunwan ba za ta yunwan ba za ta ba za ta murkita masa lissafi ba ولا تنازئه شهوة الطعام ولا يعجله عن إيفاء حق الصلاة فيبدأ بالصلاة وإن أكسى متن بزي كرفين هلي نيوان بابا بسنني بچي با سعنا يزي كرفين هلي أكتي باب لي في سيفارة صلى فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة ce manzo Allah yana kartan karfatan akuya nama an gasashe nama yana ci sai aka kira fadu iya ila salati fa alqaha thumma qama fa salla sai aji sa'an ne tashi ya salla wannan ba hujja bace don ai yana ci ya ba ya ci ba ya ci to shikenan ba masaraki وروي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره أرويت لك جابر wannan hadisin da'ifi ne sanadin da'ifi ne ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya jinkirta sallah saboda abinci ko wani abu to hada fi haqqil mutamasik fi nafsihi yace wannan wanda ke zai iya karfin hali kenan yunwan ba za ta ba za ta wahal da shi ba aw idza kana fil waqti dhiqun yakhafu فوته فيبدأ بالصلاة والله أعلم قال وكيع إنما يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده wai kuma ya ce a yabin da isa aka ce fara da cin abinci kar ya bar abincin kafin ya idar da sallah abincin ya lalace mana daima addinin musulunci yana la'akari da bukatan mutum yana la'akari da bukatan mutum kafin a ɗora mishi ibada da aka haife ka sai da ka shekarar goma sha nawa kana ci kana sha sallah ba ta wajaba a kanka ba ba haka ba ne ba mu'utayatin rububiya da mu'utayatin uluhiyya mu'utayatin rububiya shi ne muktada alhalku wal ijad wal rizq za baka arziki za baka iska za baka ruwa za baka komai Allah zai baka sannan mutiyatul uluhiyya shine an wajabta maka kai sallah mana ka mutun ya balaga taklifanci ya hau kan shi kenan wanne ne farko taklifanci na addini ko ko a a sai da Allah ya baka arzikin shi kana ci kyauta kafin a zo a dora ma a ce kai sallah sai da me daga zaran wanda aka haifi mutum zai sha nono zai girma zai sha ruwa yana girma har sallah ba wajiba bace a kansa ba ko sai daga ran da ya balaga ya kai munzalin zai iya haifar da kamar shi ya balaga kenan to daga yau aka ce to yau sallah wajiba ce kuma kaza wajiba ne kuma wajiba ne amma sai da ka shekara nawa kana cin arzikin Allah an fahimta to in mutum ya fahimci addini haka tafiyarsa za ta yi sauki da rayuwarsa da jama'a za su fahimci juna dan adam sai ka kula ka kula da maslaharsa kada ka karka jefar da maslaharsa ka manta da maslaharsa kana ce mishi sallah sallah wani mutumi ba amerika ya musulunta a madina to wannan sai mutane suka kullum wannan zai zai ce kayi sallah kai kayi sallah yau kayi sallah gobe wani sai zai ce ka samu kakariya koyar eh ka samu kaka to me zancen sallah ya kai sallah ya ce ya kullum kake tambaya ta ka taba tambaya ta na ci abinci na samu abinci na ci gaskiya ke nan ko gaskiya ke nan ko ita matsala haka take sai a kula da hakkin mutum abubuwan shi sai an ba shi dama ke ya samu daman yin addini ko amma takurawa da kaza kaza kaza kaza din nan ana dole sai ka an yi la'akari da tabi'an mutum da halin da ya samu kanshi a ciki abin da kake gani shine daidai din nan haka ne shine daidai amma ba kowa ke da wannan damar ya yi aiki da wannan daidai ba an fahimta to shi ka yi la'akari da halin shi da yake ciki lokacin da aka yi jihadi shehu usmanu ya aika tuta duk arewa aka aika tuta inda duk aka aika tuta za ga addininsu daban ne da kulle da menene da menene da menene to sai waɗansu wajejen sai aka samu ba kai tsaye tutar shehu ba ne a'a daga wannan zuwa wannan zuwa to sai aka samu sakaci a cikin addini a wajensu shi al'adun gargajiyarsu suka rinjayi komai a cikinsu amma suna musulunci an fahimta kamar yadda muka ce kuwa manzala ce mamin mauludin illa wa yuladu alal fitra duk wanda aka haife shi an haife shi ne da shirin shirin a karbi addini to sai mutane bayan wannan fitra din sai mutane suka kasu kashi uku wa'ansu sai suka samu suka tashi fa abawahu yuhawidani aw yumajisani aw yunasranihi wanda suka tashi suka samu suka tashi gidan inda ake tafiyar da addini da sunna da komai da komai to kaga ba su da ba su da halin ba su da daman ma da za su kauce ma wannan su je su roki wani abin da ba daidai ba abin da yake gaban su kenan alaisa kazalik waɗansu kuma ga iyayensu suka nasarantar da su ko yahudantar da su ko su menene su ma sun halaka kenan to wannan ba su ne matsalar wa'annan na juna wa'annan sun tsira kenan ko wa'ancan kuma sun halaka kenan ko to na tsakiyar fa da su kuma yadda addinin ya zo musu kenan ya zo musu a karkace kuma duk malaman da ke garinsu da ke kasansu haka suke tafiya kamar misali akwai kabilun da su suna addini ne da raye-raye ba haka bane ba malami ma za ga yana rawa ba haka bane ba malaka za ga to wa'annan da addini ya zo musu a me a karkace zo musu ko ya za ka yi da addini su ya za ka yi da su shi ka ce Allah ya nafta su auta eh sai a ce Allah ya sa su wuta ga addinin ana yi amma kai da kanka sai ka ga komai yari komai ba daidai yake tafiya ba amma ana faɗin la ilaha illallah din ana sallah din kuka ka to ya za a yi da su kenan me matsayin me makoman su ranar lahira wa'annan aka ce na juna wa'annan kuma halikuna to wa'annan kuma fa me matsayin su ranar tashin alkiyama eh sai me a kyautata musu zato ko ka kyautata musu zato ko karka kyautata musu zato abinda ake nufi shine meye makoman su gobe kiyama mina mana ta hatar mashi'a wai ta hatar mashi'a ina ma nan tahta al-mashi'a waye ce tahta al-mashi'a ina ma nan tahta al-mashi'a a ya ka ji ce tahta al-mashi'a usatul mu'minin ko limamin makka ba tahta al-mashi'a bane ina ma nan tahta al-mashi'a ko limamin makka ba tahta al-mashi'a bane waye ke da tabbas cewa shi dan aljanna ne sai wanda manzon Allah ya faɗa shine ma na tahta al-mashi'a eh Allahu alamu bima kanu to wannan magana ta ma'ana ta rufe bakin ka kenan kada ka yadda kada ka kuskura ka yanke musu hukunci kamar ma Allah tunda kace Allah Allah alim ma kanu to sai ka bar ma Allah kada ka zo ka kafir rawa da kai eh ah ka ce kana zaton shine hukuncin su ba shine hukuncin su ba matsala ce mai wahala matsala ce mai wahala ka tashi ka tarar da yadda ake yi kenan duk malamin da za a tambaya a unguwa a garin abin da suke suke yi kenan sai ya ɗauka tsakanin shi da Allah yana yi sai ka suka Allah Allah ya sa shi wuta eh eh ba zai yi ba ko ba zai yi ba ko to shi a tafi a hankali kenan ko wayansu malamai suka ce za a jarrabe su ne ranar tashin alkiyama sai Allah zai jarrabe su ranar tashin alkiyama kaman ahlul fatira ke waɗanda bayan wannan annabi ya wuce wani annabi bai zo masu su kuma suka zo suka yi rayuwarsu an fahimta? ba yadda za a yi sai ka kyale Allah da bayan shi shi ya san me suke ciki alaisa kazalik isa za a yi ta tafiya a hankali ko wannan hayaniya da rigima wallahi cutar da mu da suke ya fi amfanin da suke abinda ba ku fahimta ba shi ne duk wanda ya je ya karatu ya zo menene wajibi a kan shi me ake bukata ya yi ma mutane ya ilmantar da su ya karantar da su ya ilmantar da su alaisa kazalik to da aka je aka shiga hayaniya rigima shikenan an manta an manta da ilmantar da mutane rigima ake yi fada ake yi hayaniya ake yi riddu wannan ya raddi wannan ya raddi kowa yana ganin shine kan gaskiya to an manta an fita kan hanya ilimin da ake so a ilmantar da mutane din ba zai babu ba zai yiwu ba me yasa saboda karatu ka je kai ka kawo certificate ko karatu ka je kai ka ba lalle ne zama kana da ilimi ba ko lalle ne ba lalle ba ne ba to kuma ba ka da ilimi ka zauna ka tara jama'a yara gabanka menene abu mafi sauki a wajenka da za ka yi masu hayaniya don a zauna a ce a ilmantar yana da ba karamin aiki ba ne yana da wahala an fahimta babu la yusalli wa huwa haqim babin da yazo na bayanin kar mutun ya shiga sallah kuma yana yana kome a cikin ya a matse ya matsu ko ko bawali ko menene ko menene ki a ce ka je ka sallami kowa tukunna ka sallami komai sa'annan ka zo lafiya ka kalau baka da ayaja to sai ibada ta tafi cikin lafiya ko قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال حدثنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهاني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي حرزة القاس عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم يحضره يحضره الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان kada mutum ya je yana sallah ga abinci yana kallo yana jin yunwa hankalin sharar biyu ko kuma mutum ya masu maimako ya sallami komai biki sallami kowa bai zai shiga sallah wannan yana so ya fito wannan yana so ya fito ai kaga ya raba hankalin shi kenan ku to ana so komai ya je a cikin nasuwa ne ko qala hadithun sahihun akhrajahu muslimun an ali ibn hujr qala akhbarana abu tahir عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي هرزة قال حدثنا عبد الله بن محمد أخو القاسم بن محمد قال kunna inda aisha radiyallahu anha yace mun kasance wajen nan aisha faji abi ta'amiha sai aka kawo abincinta aka mata abincinta fa qama al-qasim yusalli sai qasim ya tashi yana sallah fa qalat sai tace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai tace ai na kuwa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa la yusalli la yusalla bi hadrati at-ta'ami ولا هو يدافعه الأخبثان هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة وغيره عن إسماعيل بن جعفر عن أبي حرزة القاس والمراد بالأخبثين الغائط والبول abin da ake so kafin ka shiga sallah ka sallami kowa ka sallami komai lafiya ka je lafiya ka kalau ba abin da zai dame ka to shikenan sai ka kai komai a cikin nasuwa قال وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن, أن عبد الله بن أرقم كان يؤم الصحابة فحضرت الصلاة يوما شيء كيما صحابي لمنشي وترى لوكة الصلاة يزوق فذهب لحاجته ثم رجع sai je biya bukatarsa ko je bawuli ko je menene yayi tsarki da ya dawo fa qala sai ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa idza wajada ahadukumul gha'ita falyabda bihi qabla as-salah in mutum na ji zai bawuli ko zai ga'iti ko menene kada ya shiga kada ya ganganci ya shiga sallah hankalin shi rabu biyu ya je ya sallami kowa ya sallami komai sa'annan sai ya zo ya sallah هذا حديث صحيح ورواه غيره عن هشام بهذا الإسناد عن عبد الله بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط وقد قال غير واحد من الصحابة والتابعين إنه لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط أو البول kar mutum ya tashi yin sallah alhali yana yana jin fitsari ko yana jin bauli ko yana jin abin nan wa qala ba'du ahli al-ilmi la ba'sa an yusalliya ma lam yashghaluhu wai suka ce babu laifi matukan wannan abin ba zai shagalar da shi ba bai tsanani ba kenan amma in yi tsanani kowane ne kai zai shagalar da kai wa qala ahmad wa ishaq la yaqumu ila salati wa huwa yajidu shay'an minhuma فإن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله وهذا كله إذا كان في الوقت ساعة وأن الدولوك شيء أنا للواكي نكو فإن كان فيه ضيق يخاف فوت فوته لو اشتغل بالأكل أو التفريغ أو تفريغ النفس فلا يعرج على شيء سوى الصلاة in lokacin ya kure in zai wani abin kafin ya gama lokacin sallah ya wuce aka ce sai ya rabu da komai ya yi sallah ɗin wa fi ba'adin riwayati la yi salli yanna ahadukum wa huwa zanna'u wa huwa zanna'u wa huwa alhaqinu yuqalu zanna'a bawlahu yazna'u zunuwan idha ihtakana وأزنأ الرجل بوله إذا حقنه إن يماسي بولي أتيك تارد شيء abin da ake so a sake shi ya fitar da bauli na da wannan matsala in ka takura mishi zai cutar da kai gara a fitar da shi a je a yi sarki shi ke wa qala ali man wajada fi batnihi rizzan falyatawadda qala abu bayrin huwa sautul qalqarqara duk wanda ya ji murya cikin ko iziya ne ko alƙarƙaratu shadidatu iziya ke na ko alƙarƙaratu shadidatu tujibul wudu a alaisa ka zalik eh wane kugi eh shi ne ƙarƙara kugin ciki وقال القتيبي هو غمز الحدث وحركته وحركته باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة الصلاة بالتعريف فلا صلاة إلا المكتوبة إن أكتاد إقامة أكتاد صلى فلا صلاة إلا المكتوبة babu wata sallah da za a yi sai wannan farillan wannan lokacin an fahimta to za mu ji mai malamai suka faɗa insha Allah قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن عن عمرو بن دينار وحول السند قال واخبرنا ابو حامد احمد بن عبد الله الصالحي قال اخبرنا ابو سعيد محمد بن موسى ابن الفضل الصيرفي قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الاصبهاني قال حدثنا ابو جعفر محمد بن غالب ابن حرب التمتام الضبي قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبان ابن يزيد العطار قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منظور الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا أقيمت الصلاة إن أكسد صلى فلا صلاة إلا المكتوبة babu wata sallah sai wacce aka aka tada ikama din shi farillan wannan lokaci din to me wannan yake harawa nafila yace nafila kenan ko to ya ina mana nafila mana aka tada ikama ba za ka tashi kana wani nafila ba kenan ko ina mana la salata babu nafiya la nafiya ko salata kenan babu sallah alaisa kazalik to gashi kuma ana yi gashi ayi sallah ga sallah kuma a ce babu sallah eh nafilar mhm ihi fala salata babu sallah to ga sallah an ra kallo gashi ta ce ki yana nafila to shi ke da la salata me la salata makbula la salata yusabu alaiha la salata kamila la salata tun da gashi sallan ana yi kuma aka ce babu sallah ashe ba ainihin zatin sallan aka kore ba akwai wata siffar da take tare da sallan ita aka kore ba haka bane ba ba haka bane ba an ta da ikama shi kuma gashi yana nafila ko yana sallan gashi yana sallan aka ce babu to babu mai ko babu lada ko ba sallah da za a karba ko ko ko ko babu to abinda ake nufi ke to ya za a yi kenan in yana nafila aka ta da ikama sai ya eh shi sallame in bai sallame ba fa eh ce ya sallame ko sallan ba kai tsaye ta babu ita babu ita manzo Allah ce babu ita shi yasa ko ka sallame ko karka sallame babu ita to wayan su malamai suka ce atammaha khafifatan eh هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة عن ورقاء عن أمر وتابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أمر قال قال حماد ثم لقيت أمرا فحدثني به ولم يرفعه والمرفوع أصح وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن الصلاة إذا أقيمت فهو ممنوع من ركعتي الفجر هذا يبدو في لي كنبو تاير ممنوع من ركعتي الفجر بس يكون وغيرها من السنن إلا المكتوبة إلا المكتوبة إلا المكتوبة وين كده sai sallar farilla to wata sallah take kan shi ta farilla yake yin ta fa eh ko an ta da ikama sai kai me eh illal maktuba wannan da aka tayar sai ita ba a zaharanka ba روي عن عمر أنه كان يضرب الرجل إذا رآه يصلي ركعتين والإمام في الصلاة تو أهنا ما لم يسكتي أقيم الصلاة الذي سورة سورة سورة طه إن متن يرته بيصلى الظهر yana shigawa masallaci ga shanta da kama ana sallar la'asar Allahu akbar an shiga shi kuma bai sallar azhar ba da a ce liman bai zo ba ne yana jira ce zahar ɗin shi a zo a tada ikama ba shi kenan ba to ya zo ya tarar da gashi bai sallah a zahar ba kuma gashi an tada ikama liman ya allahu akbar ya zai yi eh sai ne sai niyan azhar ɗin shi liman na la'asar shi yana a zahar da ai kun keta ka'idan ku ta malikiya ai kun keta ka'idan ku ta malikiya ya abinda hanaf suka ce sai ya fita ya je gefe can ya yi maza maza ya sallah a zahar ɗin shi ya zo kuma ya samu liman yana sallah suka ce wannan ya yi wasu malamai suka ce a'a ba lallai ne sai niyyar liman da na mamu ya yi daidai ne ba sai ya shiga da sallar niyyar a zahar ɗin shi liman na la'asar shi yana a zahar in aka gama a zahar ta cika yanzu zai tashi kawo la'asar an fahimta in ya haka sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi وروي الكراهية في ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وبه قال سعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وعطاء وإليه ذهب ابن المبارك وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق ورخصت طائفة من ذلك واسمع لما يكون سكا السوتي أتكاك سكتي روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وبه قال مسروق والحسن ومجاهد ومكهول وحماد بن أبي سليمان وقال مالك إمام مالك إمام دار الهجرة يتي إن لم, يخ إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجا ثم يدخل وإن خاف أن تفوته الركعة فليدخل مع الإمام أم فهمت إمام مالك آه أم فهمت أم فهمت شيء أم فهمت ها وقال مالك إمام مالك يشي إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجا وإن إن لم يفوت إن لم يخف إن بايا جن tsoron cewa liman zai zai zai wuce shi da rak'a to sai yayi sai ya raka'a ka kharijan salat kenan kharijan salat ko kharijal masjid thumma yadkhul sa'an nan ya shiga wa in ka wa in khafa an tafutahu ar-rak'a falyadkhul ma'a al-imam yana tsoron raka'a ta wuce shi to sai ya kabbara ya shiga tare da liman to yaya za a yi kenan wa qala abu hanifa in kana yudriku rak'atan min al-fajr ma al-imam salla inda babil masjid imam abu hanifa yace in ya san zai iya yin raka'a ta al-fajr ko abinda zai yi yazo ya samu raka'a ɗaya tare da liman to sai ya sallarsa waje sa'an ne ya shigo ya samu raka'a ɗaya tare da liman ثم دخل مع الإمام وإن خاف فوت الركعتين صلى مع القوم in yana jin tsoron in ya ce zai tsaya waje ya yi to zai rasa sallar duka to sai shiga sallar wal qawlul awwal asahu bi dalili ma akhbarana abu sa'id ahmad ibn muhammad bin al abbas al humaydi qala akhbarana abu abdullah muhammad ibn abdullah al hafiz qala akhbarana ahmad ibn al layth al kirmini qala hadathana muhammad ibn al daw الكرميني قال حدثنا محمد بن أبي رجاء قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينا قال ابن بحينا يتي مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت الصلاة صلاة الصبح manzo Allah ya shige ma wani an tada ikama shi kuma shi tadda shi yana wa qad uqimat as-sala salatu subhi wa huwa yusalli rak'atayn manzo Allah ya shige an tada ikama shi kuma gashi yana sallah raka'a biyu fa kallamahu bi shay'in falam nafhamu fa qulna sai zanta mishi fada mishi wani abu ba mu fahimci me aka fada ba sai muka ce ma qala laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan sallah da aka zama sai mu ce me manzo Allah ya fada maka فقال قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة أي منذ الله تعالى أي يا كسر منذ أي يوم كويس يصلى الصبح ركعة هدو قاشنا أي ركعة بيوني قاش ما كان ركعة بي هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وأخرجه مسلم عن القعنبي كلاهما عن إبراهيم ابن سعد باب تسوية الصف وإتمامه babu da ya zo na daidaita sahu ai mun daidaita sahu wacce sati tuka da suka wuce ku ya ake me ake la'akari da shi wajen daidaita sahu eh da me da kirji to ina zancen kafa ya zo wannan ya bude kafan shi wani sai ya kamo ta kafar ta can haka ina wannan matsalar ta ku yana tsaye sai ya bude kafan shi in ka ja ya sake budewa har ya zo ya fita cikin daidaito eh تو قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليني قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال حدث أخبرنا شوبة قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يخطب قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسانشي yana daidaita sahu aw sufufa hatta yada'ahu mithla al-qira har sai yayi kaman abin abin nan tsere sai komai yayi daidai wa daida aw ar-rumhi fara'a sadra rajulin na'iban sai an ga komai ya dai wata rana sai manzo Allah ya ga wani kirji ya dan fito kaɗan haka fa qala ibadallahi sawwu sufufakum yace ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah baina bihi la yukhalifanna Allah bihi wujuhakum ko Allah ko Allah ya sussa ba musakin ku zauna ba hadin kai ba yanda za a zauna lafiya هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة عن سماك وأخرجاه من طرق عن النعمان ابن بشير القده ما يقتأ ويقوم من السهم قبل أن يراشى ويركب نسله فإذا ريش وركب نسله فهو حينئذ سهم يندك سن أبن سير بسكي هو سيا فيك فيك يا برك يا ديدي وديدا ya ce haka manzo Allah yake kula da sahun mutane sai kuma ya yi daidai tukushi a cigaba da sallah amma duka kirji ne da kafada ko? eh? to me kawo wannan fahimtar? eh? aka ce sauwu su fufaku wai mai kenan ku daidaita safinku قال أخبرنا أحمد بن عبد الله صالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر ابن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال أخبرنا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استووا استووا wai mai kenan gudanarta fawallahi inni la'arakun min khalfi kama arakun min bayni yadayya ce ina kallon ku ta bayana kamar yadda nake kallon ku a gabana mana a daidaita sahu kenan qala akhbarana umar ibn abd al-aziz eh eh تو قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر ابن محمد المزني أليس كذلك؟ إلهي الصالحين to to abin da ke nan shine gashi ko guda biyu ne dari takwas da bakwai oho to قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الدوسي قال حدثنا عبد الرحيم ابن منيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبر بإن أنت إقامة كافي منذ الله يكبر أقبل على القوم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري ولقد كنت أرى الرجل يلزك منكبيه بمنكب أخيه إذا قام إلى الصلاة shi da mai ake kafa ake ko kafa da ake هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أمر بن خالد عن, عن زهير عن حميد قوله تراسوا أي تلاصقوا حتى لا يكون بينكم فرج ومنه قوله بنيان مرصوص أي لاصق البعض بالبعض وفيه بيان أن الإمام يقبل على الناس فيأمرهم بتسوية الصف أنا يحيكم a daidaita sau a hada ko a hada kafadu a haka ke fada ko قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر ابن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال أخبرنا أبو علي الحسين ابن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد حماد قال حدثنا ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استووا استووا فوالله اني لاراكم من خلفي كما اراكم من بين يدي صلى الله عليه وسلم yana gani ya baya yana gani da baya ko ta ina yana gani sallallahu alaihi wasallam قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمراء في صفو في الصفوف المقدمة لا تنبيش دنجري للصفو قبا فحدثنا عن المصيب ابن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي أي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي ألا تصفون كما يصف الملائكة عند ربهم فذاك يسهو بك ما عند ملائكة يسهو وجه أبنجد يسبح قلنا وكيف يصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف suna gabatar da sahun farko sa'annan su ya tara sauna su yi jeru yadda ya kamata ke هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حاتم ابن أبي صغيرة عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتمنى الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر an tara ikama manzo Allah ba ya kabba fara sallah shi ya ga sahu ya yi an daidaita sahu kusa nan sai ya kabbara ya fara sallah wannan yana nuna muhimmancin daidaita sahu kenan ko قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن مصعب ابن ثابت ابن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم ابن الصائب صاحب رسول الله صاحب المقصورة قال يتي صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما ناي صلى وترى كسد أنس بن مالك فقال هل تدري لما صنع هذا العود يتي كسا بن لسا كي وانا كرا وانا كواجي كو سندا كو مين قلت لا والله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول استووا وعدلوا صفوفكم da shi ake daidaita sauku ke an fahimta kwagiri ko kandiri ko sanda ko meye saboda a daidaita sahu da kafa ake ko ta kirji وبهذا الإسناد قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن حميد حميد بن الأسود قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس بهذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه ثم التفت يسأل صلى الله عليه وسلم فقال اعدلوا اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذ بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم يجوا أنا يفدا يجوا أنا يفدا معنى أدلة تسوي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر ابن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس ابن حمزة قال حدثنا الحسين ابن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا شوبة قال أخبرني قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منزوع الله صلى الله عليه وسلم يتي سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة كديدي تسهو كديدي تسهو ينا تكين تكن صلى هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الوليد وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر كلاهما عن شؤبة قال أخبرنا عمرو بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace russu sufufakum wa qaribu bainaha ku daidaita sahuku shi jira sahuku ku daidaita wa hadhu bil a'nab ku daidaita wuya fa wallazi nafsi bi yadihi inni la ara ash-shaytana yadkhulu min khalal as-saff ka annaha al-hazb saboda ina ganin shaidan yana sata shi sata ya shigo tsakanin sahunku saboda ba ku daidaita ba amma aka daidaita ba abin da yake maganin shaidan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya ce kai shine zaka yi shaidan ya guje ya kasa amma in kai abin da ranka ke so ka ba ka bude ma shaidan kofa kenan an fahimta wal hazafu غنم سود صغار واحدتها حذفة وفي رواية كأنها بنات حذف ويروى أولاد الحذف قيل ما أولاد الحذف قال ضأن سود جرد صغار تكون باليمن هل فهمت؟ ما فهمت بعدين تيوافقنا أبناء أمني إيه. أمانة علمية إيه. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف سيدنا عمر سي يوكل تواند زي جي يجي فقل له قوة سي سهو يا يدينتكم أفار صلى ولا يكبر حتى يخبر أن قد استوت الصفوف بزي فار صلى بس أنت ديدي كوما يا ديدي سهو يا ديدي وعن عثمان وعلي أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا وكان علي يقول taqaddam ya fulan ta'akhkhar ya fulan sayyidina ali ma ce ku daidaita ya wani kai ka gabe kai ka kadan mutsu wani kai kai baya mana in ya ga abu bai daidaita ba sai ya daidaita ko bai tun a fara sallah lokaci ya ci eh ya cika اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم